بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي بيرغ جمادى الآخر شكرا تدبو ليرة دريه دودة أربعين ديدي wanda ya dace da goma ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha tara meladiya muna darasi na talatin da biyu a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar zadul ma'ad lishekh da'awatar islamiyya muhammad bin abdullahab rahimahullahu ta'ala idan za ku itina muna ne bayani akan salatul kusuf sallar kamuwar rana ko wata da rashin lafiya an gaya mana yadda annabi alaihi salatu wasalam yake wannan sallah da rakoyin da yake yi raka'a biyu ruku'i hudu sujjada hudu kuma an gaya mana cewa a cikin wannan sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga aljanna da wuta ya ce har ya ga ana ɗaukan a ya himmatu ya ciro wani nono daga cikin 'ya'yan itatuwa na aljanna da ya gani don ya nuna wa mutanen duniya su gani cewa tabbas ya ga aljanna wara'a ahlal azabi finnari annabi ya ce ya ga mutanen da ake musu azaba a cikin wuta ko jama'ar da ake musu azaba a cikin wuta daga cikin waɗanda ya gani ya ce fara'am ra'atan takhdishuha hirratun rabatatha hatta matat ju'an wa atasha ya ga wata mata mage tana yakushin fuskarta a cikin wuta abin da ya faru shine ta ajiye magen ta ɗaure magen shine rabatata har sai da yunwa da ishirwa ta kashe magen dalilin sababin kashe mage ko sababin mutuwar mage yasa Allah ya sa wannan matar a cikin wuta ashe Allah yana iya ƙona ɗan adam ƙurmus a cikin wuta ba don komai ba sai don me sai don ya halakar da dabba ɗaya to ina ga wanda ya kashe mutum ina ga wanda ya sababin kashe mutane ko ya sa aka kashe mutane to kaga wannan min babi aula Allah ya sa shi auta ya ƙona shi sannan annabi ya ga wani mutum mai suna amru ibn malik ya jiru a ma'a'ahu finnar ya ga amru bin malik yana jan hanjin cikinsa a cikin wuta shine am'a abin ba kyan gani kaga mutum yana jan hanjin cikinsa a cikin wuta hanjin ya fashe cikin ya fashe yana tafiya hanjin yana bin sa a baya shi kuma wannan laifinsa shine mutum na farko da ya fara canja addinin annabi ibrahim musulunci wa kana awwala man ghayyara dina ibrahim ashe duk wanda yake canja gaskiya ko ya canja addini ya ɗora mutane akan bata to kaga shi ma dan wuta ne kenan wara'a fiha sariqal hajji yu'azzabu ya ga wani kuma sariqal hajj sariqal hajj wato wani mutum ne da yake da wata wata ɗabi'a yana tafiya da a cikin alhazai sai yake da sanda ina irin sanda wacce take kamar gora wadda ana iya rataya mata kaya to ko dai yana janye da ita ko kuma yana rataye da ita so ma'aikata aikin hajji sai su ta rataye kayansu a jiki su ta rataya su ta rataya su ta rataya kamar yana taimaka musu da ya shiga cikin ribibi sai ya ɓace a neman shi a rasa sai wannan kayan kawai mai da sunasa kawai sai ya zama ɓarawo to shi ma an gan shi a cikin wuta ba sai shi kaɗai ba duk wanda yake da ɗabi'a irin tasa ɗan sanan alhazai yanki wa alhazai lalita su ta kuɗi da wanda yake yaudarar su ya karbi bta ɗinsu zai zai musu canji ya wuce da waɗanda suke karban kudin alhazai da sunan hadaya suna cutar su duk sarikul hajji ne ai to wannan an gan shi ma ana yi masa azaba allah ka raba mu da cin kayan wani wannan kaga amana ce aka bashi ko ya cinye amanar to sai ka faɗaɗa abin duk wanda aka ba shi amana ta al'umma ya cinye shi ma sai Allah ya ƙona shi wataƙila ka yarda da shi ne ka ba shi kuɗi ya ajiye maka ka yarda da shi ne ka ba shi kaza ya ajiye maka ka yarda da shi ne ka ba shi kaza ya maka kaza duk wanda aka ba shi hakki na al'umma ya rike wannan hakkin ya cinye to tabbas wuta yake ci to kaga wanda dukiyar mutane take hannunsu kudin mutane kadarorin mutane suke hannunsu suka yi rubda ciki a ciki suke ci suke mu'amala da shi yadda suka ga dama to kamar wuta suke ci ba abin a zuwa maka murna bane cewa ka samu kayi kaza kayi kaza ba abin amma murna bane wallahi thumma saraba fa khataba khutbatan baligha sannan annabi ya tashi ya juya yayi musu huduba mai ratsa zuciya matuka imamu ahmad ya ruwaito farawal imamu ahmad annahu lamma sallama hamidallahu wa asna alai yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama ya gode wa Allah ya yaba Allah ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu sannan ya ce ayyuhan nasu an shidukun billah hudu bakin ya ko mutane ina hada ku da Allah in kuntum ta'lamuna anni qassartu an shay'in min tabligh risalati rabbi idan har kun san cewa na taƙaita wajen isar da saƙon Ubangiji na lamma akhbartumuni zalika to lalle ku bani labari ku sanar da ni an gane bayanin cewa yake na gama ku da ubangijin da ya halicce ku idan har kuna ganin akwai abin da na tauye muku ban cika muku ba akwai bayanin da ban muku ba ko akwai abin da na ɓoye muku na saƙon da ubangiji ya turo ne da Allah ku gaya mu wannan yana nuna wani abu yana nuna cewa wajibi ne malamai su tsaya su yi bayanin gaskiya ma al'umma su isa musu da saƙon Allah ma alaika illal balagh ba abin da yake kanka illa ka isa da mutane abin da Allah ya ce ka bada shikenan ɓoye ilimi in karantar da mutane ko kuma ana ganin gaskiya a tauye ta a ƙi a faɗe ta saboda wata manufa ko don biyan wata bukata to shi ma haɗari ne ko mutum zai wayi gari a kiyama sai ya yi da na sanin ma da bai zama malami ba da ya zama malami Allah ka kiyamu annabi ya ce don Allah ku gaya mun idan har kuna ganin na tauye wani abu kawai sai wasu mutane suka tashi faƙama rijalun suka ce na shahadu annaka qad ballaghta risalati rabbik ya muhammadu muna shaidawa ka isar da saƙon ubangijinka wa nasahta li ummatik kuma tabbas kayi wa al'ummaka nasiha wa qadaita alladhi alayka kuma duk abin da yake kanka ka biya sun maƙala sannan sai annabin ya ce amma ba'adu amma bayan haka فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر أن يوتس متاني سنة رأي تشور رش اللافيا ون رانا da rashin lafiyan wannan wata wa zawala hadhihi nujum da ƙuyan taurari da kauce wasu amma tali'iha daga mafitarsu wai wannan yana faruwa ne limauti rijalin uzama min ahlil ard saboda mutuwar wasu mutane manya cikin waɗanda suke bayan ƙasa annabi ya ce wa innahum qad kazzabu wannan abin da suka raya ƙarya suka yi idan ka ga wata ba lafiya ba don wani babban mutum ya mutu ba ne idan ka ga rana ba lafiya ba don wani babban mutum ya mutu ba ne idan ka ga taurari sun ɓuya ba don wani mutum ya mutu ba ne wani babban mutum walakin na ayatun min ayatin lahi tabaraka wa ta'ala ya tabiru biha ibadahu a wani aya ne daga cikin ayoyin Allah da bayin Allah suke ɗaukan ibra suke ɗaukan izina suke wa'azuwa da su kenan kamuwar wata da rashin lafiya da rana da rashin lafiya wannan ana so bayan Allah su ƙara tsoron Allah su ƙara ɗaukan izina su ƙara faɗakuwa cewa lalle akwai kiyama don alama ne na cewa Allah ya yi fushi kuma zai yi ba shi sa aka ce aje a yi ibada a yi sallah mai tsawo a roƙi Allah ta baraka ta'ala ayatun min ayatillah ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah da yake kawo a duniya kamar irin su girgiza ƙasa a yi girgiza ƙasa mutane su halaka dabbobi su halaka ko ka ga ruta tana bulbula a wani wuri ko gobara duka wannan ayatun min ayatillah shi sa manzo Allah ya ce فينظر من يحدث له منهم توبة sai kowa ya duba ya ga wanda ya kamata ya tuba ya tuba laifinku ne zunubinku ne datti kazanta ne ya yawa cikin al'umma Allah yake nuna wannan hatta kai ga wata zai kamu da rashin lafiya saboda cututtukanku sun yawa a bayan ƙasa hatta kai ga rana za ta kamu da rashin lafiya saboda cututtukan ku sun yi yawa a bayan ƙasa ƙasanta zina zinace zinace duba ta'adi da ake a bayan ƙasa don Allah yana da haƙuri ne wallahi amma da abin da ake yi ɓarna duk wata ƙazanta da ka sani ta sabon Allah ana yi a ci mutum a kashe ɗan adam a gasa shi a ci a kashe ɗan adam a sa masa wuta a ƙone shi a kashe ɗan adam a ba wa karnuka su cinye haka kurin ba baka san hawa ba baka san sauka ba wani kawai kan mai uwa da wabi kurin ya zo ya kashe kayar baka da duniya haka kawai baka zage shi ba baka doke shi ba baka cacar baki da shi ba ba abin da ka masa wani ma wucewa kawai zai zo ya kawai sai dai ka ji ya sa mata kwabi ya kashe ka yanzu shekaran jiya nan haka kurin aka je a wani ƙauye wani local gama ba tsari a katsina state kawai mutane suka je malam da makamai kawai ana kallon su malam suna bi gida-gida waɗanda duk aka gaya musu suna tsinta mutane sai da suka kama mutum wajen goma suka kashe waɗanda za su kashe sauran suka suka kora su suka shiga daji da su ana kallo ko jiya da daddare jiya nan wani ya bugo yake cewa ya ji wani makoci mutane sun ji wani makoci yana ta ihu wayyo Allah za su tafi da ni sun kama shi za su tafi da shi ba wanda ya isa ya fito ina yan sanda ina sojoji ina wane ne wai sun taba fitowa su ma an kashe musu wajen ko mutum biyar daga nan su ma suka daina fitowa suna jin tsoro saboda ba su da bindiga mai karfin da za su tunkari waɗannan wannan abin fa ba ba shekarar bara ba ba a yanzu abin da ake yi kenan kuma insha Allah wanda zai maka wannan mai sallah ne yayi wannan abin a bashi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kuran a kama mutum a ɗaure shi a ita dukansa a ce ya buga waya ya ce a ba da kuɗi dukan safa daban na rana daban na dare daban ana zuba man ruwa ga mutum ya kumbura saboda duka yana fashewa yana zubar da jini da ɗiwa a jikinsa da waɗanda suke da gidan ma na yanka mutanen ma su kuma yadda ake yanka rago haka za a kwantar da ɗan adam a bankare shi a sa masa wuka a yanke shi tilas kana cikin tafiya a mota da rana a kame ka kaga kamar soja ne ko dan sanda waya waya wait wait wait da kayan soja da kayan dan sanda kullum sai a tattare ku a tafi da ku har harbe na harbe ma a kama da kamawa dole zunubi ne laifi ne ga caca ga sata ba abin da ya kubuta ba abin da ba za a sace shi ba komi ma sai a sace a cikin mutanen kirki da na banzan duka gaba daya takalminka baka da garanti babu wurin da ake da cewa wurin Allah aka je kaga masallaci dai ba wurin Allah bane to duk wanda zai je da masallaci da takalmi mai kyau sai yayi tunani dan zai iya yiwa ya je wurin Allah kuma a raba shi da shi ban san me me yake da aminci ba yanzu hatta a cikin ka'aba sata ake a ka'aba a gindin ɗakin ka'aba kana dawafi wani zai sa reza ya share ya share maka aljihu ya kwashe maka guzurinka kwanan nan ake ba da labarin wani bawan Allah zunubi ina muku bayanin zunuban da mutane suke yi wannan wake ba da labari wani dan siyan da sani yana neman kujera ya je wurin bokansu ya ce sai ya samu masanin alkur'ani yana luwaɗi da shi a'udhu billah hakan kuma ya je ya nemo wani masanin ƙur'ani mahaddacin ƙur'anin nawa za a biya aka yi ciniki da ƙur'aninsa da komai kuma yadda saboda kuɗi kuɗi akramakallah kuɗi kuɗi sai sa ka rinka roƙon Allah kada ya jarrabe ka da son kuɗi wallahi ba abin da ba za ka yi ba ya yi kuma da shi ya je ga abokan kuma ya ce masa ai da saura ai sai ka ɗauke shi ka kai shi makka ka je kusa da ka'aba ka yi da shi haka ya ɗauke shi ya biya masa kuɗin umra suka tafi ya kama musu hotel na kusa da gindin ɗakin ka'aba wanda in ka bude labulansa kana hango har ɗakin kaban kana hangowa ya kwantar da shi a gurin kuma ya zina ya yi luwaɗin da shi saboda zai ba shi kuɗi kuma wallahi hakan ya yi da ba don ya yi ba ma da baka ji a bakina ba wani ɗan uwa ne wani malami amintacce yake ba da labari saboda neman biyan bukata so yan uwana ku lura da wannan maganar idan akan neman mutum ya samu bukatarsa ce ta kuɗi kar ku yi mamakin abin da mutum ya yi in dai akan za a ba wa mutum ne za a iya amfani da mutum a yi komai allahumma illa tsoron Allah mutum ya kiyaye shi to shine kullum abin da ake cewa a ji tsoron Allah da gaske ba da baka ba Allah ka kiyaye mu shi yasa manzo Allah ya ce wannan abubuwan suna faruwa ne dan mai tuba ya tuba fayanzur man yahduthu lahu minhum tauba wayimullah na rantse muku da Allah laqad ra'aytu mundu qumtu ma antum laquhu min amri dunyakum wa akhiratikum na rantse muku da Allah inji annabi yace tunda na tashi din nan da na miƙe Allah ya nuna mu duk abin da za ku gamu da shi na lamarin duniya ku da lahira ku wa innahu wallahi la taqumu sa'a hatta yakhruja 30 kazzaba wallahi alkiyama ba za ta tashi ba sai an samu wasu makaryata mutum talatin wanda dukkansu za su yi da'awar su annabawa ne talatin wani ya ce shi annabi ne ya kauce wani a kashe shi wani ya mutu wani ya yi waye menene sai an samu mutum talatin ku ta lissafawa Allah ba zai tada kiyama ba sai an samu masu ƙaryar cewa su annabawa ne mutum talatin amma na ƙarshen su shine wani mai ido ɗaya آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى mai ido ɗaya dujal wanda yake da shafaffen idan hagu dujal daga cikin sifofinsa yana da ido ɗaya ne ka annaha ainu abi yahya ko taku ko a wasu nuska abi tahya ne wani mutum ne shekhi ne hina idin min al'amsar bai na huwa bai na hujjarci aisha radiyallahu anhu wani mutum ne an kamanta idan dujal din da idan wannan mutum wani mutum ne wani tsoho ne a cikin mutanen madina ana ce da shi wasu suka ce abi yahaya yana kusa da gidan aisha sai annabi ya ci gaba da yi musu bayani sallallahu alaihi wa sallam wa innahu mata yakhruju aw qala mata متى يخرج فسوف يزعم أنه الله duk lokacin da dujal ya fito cikin alamarsa za ku je yana cewa shi Allah ne an yi bayani a cikin wasu riwayat sifar dujal yana da ido ɗaya a goshinsa nan an saka an rubuta kafir a goshinsa naman goshin ne aka rubuta kafir yana tafiya da takalmi guda ɗaya shi sa aka ce haramun ne yawo da takalmi ɗaya ko takalminka ne ya tsinke to ka cire su gaba ɗaya na annabi ya ga wani yana tafiya da takalmi ɗaya ce kai ko dai ka sa su gaba ɗaya ka tafi ko kuma ka cire su gaba ɗaya ka tafi ba takalmi yana da riga nan gaban a yanke baya kuma da tsawo za ga yanzu akwai rigunan da yara gayu suke sawa a nan an ɗan ɗage baya kuma yana da tsawo to rigar dujalci daman daga can wajen da jajilan aka kawo ta ayi ko ba haka bane ba tun da kuna sha'awar ku yi koyi da su su daman yan almajiran dujal din in ya zo ma insha Allah su zai ɗebe ya tafi da su sai sa suke aiko muku da riguna irin nasa ko telanka ne ɗinka maka nan ya yi gadar can ya kaje ya yanke ta a daidaita maka ita to idan ya zo zai ce shi Allah ne cikin sibofinsa manda Allah ce yana da wuta yana da aljanna kuma za ka ganta ba ƙarara za ka ganta gata ga aljanna ga wuta ya ce wanda ya bi shi zai sa shi aljanna wanda ya saba masa zai sa shi a wuta zai zo da makida da kayan kida da wake-wake to daga nan ne ake cewa duk inda ka ji harkar kida da waka kaɗe-kaɗe kaɗe-kaɗe wake-wake kaɗe-kaɗe to harkar dujalci ya musulmi ya musulmi ku ji abin da annabin rahaman ku ya gaya muku wallahi harkar kida waka kaɗe-kaɗe wake-wake ba kayan musulmi ba ne ba ɗabi'a ce ta kwarai ba amma yau duk abin da ake so a tallata shi a cikinmu sai a sa masa mai kiɗa da waƙa in ana so ya karbu ana so a saurara a ji sai a sa masa kiɗa a sa masa waƙa shi sa masu kiɗa da waƙa yanzu suka samu kuɗi Allah Allah cikin hikimarsa annabi ya yi duk bayanin da ya kamata yi shi sa yau aka jarrabe mu ƙalla ƙalla a cikin wanda zai buɗe wayarsa in Allah ya sanar da akwai kiɗa da waƙa a ciki da musulmi da wanda ba musulmi ba da ustaz da wanda ba ustaz da mai gemu da mai gajeren wando da mai kowa ma mutum mai mutunci sai ka ji an kira shi da waya kakakaf kakakaf kakakaf kakakaf subhanallah to ka sani kaɗe-kaɗe waƙe-waƙe harkar dujalci ka yi ƙoƙari ka tsarkake ta wayarka ka tsarkake ta kuma ya tabbata a riwaya duk wanda yake jin kiɗa duk mai jin kiɗa ranar tashin alkiyama cikin ɗaya daga cikin azabar da za a yi masa za a rinka narka dalma ana ɗurawa a kunnensa tana yin sanyi a ciki sannan kuma aka ce a riwaya duk wanda yake jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe to ana jiya masa tsoron ya yi mutuwa irin ta munafukai haka annabin rahama ya faɗa haka malaman musulunci suka faɗa ya kamata mu gaya muku amana ce da inda za ka yi ƙoƙari ka nisanci kiɗa ka nisanta wallahi a mota ne aka kunna wani ne ya turo maka a a rediyo ne a wani abu ake talla kai musulmi ne kana da rariya ka daina bari ana sa maka komai ko kuma ka zauna ma wai kai kake sawa ko kai kake ji ko ka zauna kai da iyalanka ma kana kallo wani in bai ji kiɗa ba baya samun natsuwa ga mutum yana tuka mashin ɗinsa ya sa airfest ɗinsa a cikin kunnensa kai ka ce ƙur'ani yake ji amma wallahi waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe yake ji abin tausayi baka sani ba ka kusa mutuwa wallahi baka sani ba watakila baka da istighfari mai yawan da zaka iya neman Allah ya yafe maka wannan amma wai abin da aka ɗauka jin daɗi ne da morewa in za a yi aure in za a yi kiɗa in za a yi kaza abin da za a yi kenan wani ba Allah ya taba gayyata na wata walima mai dan maiko maiko ne haka sai gayyace ni walima can irin guraren nan da ake zuwa gurin mala'un nan inda sai an fita wajen gari in an ga mota ka ji gari ji gari ne ma ba za ka iya wuce ba ni ma dan dai an gani da gemu ne watakila da dan abin nan suka bani na wuce da muka ji ina jin watakila wasu sun sun je wurin za su gani muna zuwa abin da muka tarar sai muka ji an saki kiɗa a gurin na ce a billahi ni kuma hawa lima aka gayyace ni zan zo ne wa'azi an haɗu ana alfahari da riguna da motoci da abinci da wurin zama guri mai tsada amma irin yadda wai za a ɗan ƙayata wurin mai kun a sa a ji su dai ko shiraim sai ka ji wani wani sauti mai dan sanyi haka yana fitowa a cikin gurin mutane kowa in ya shiga sai ga yana yana dan abin nan kafin na shiga nan ji na ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai na ce abokin tafiya na ce mai kwana ya za a yi na ce a kwarai yan wasa malam akram bismillah bismillah na ce a ba komai Allah saka da alkhairi har yau mu sake magana da shi ba dan ni ina ganin an zalunce ni in aka kai ni wannan gurin kuma ni ba a yi mun adalci ba dan na san wannan wurin ba nawa bane amma abin tausayi da kai da kai da kai da kai irin ka duk mun hadu da ku a wurin su sun sani kuma da na yi kwana ba su biyo ni ba yaushe na sani ko saura mun kwana kaza jin tara wa kaina masifa ai ba zai yi ba wato shi jin daɗi da kake gani ba wanda baya so ya ji daɗi wallahi in gaya maka gaskiya amma abin da ake tunani kiyama yawa ba wanda baya so ya ji daɗi sai dai danne zuciyar ake yi Allah kai mana afuwa so musulmi ku gyara da Allah mu gyara a wayoyinmu mu gyara a gidajenmu mu gyara a wuraren ayyukanmu da sana'o'inmu yanzu ga wani musulmi ne yana da dama a dan shagonsa da yake harkar sana'a sai ga ya saki kida a ciki sai ka ce shagon arni ba daidai bane wallahi kuma wallahi ba burgiya bane sunan wani abun kauyanci dan sabawa Allah ba birnanci bane kauyanci ne a ciki to dujal zai zo da su dan a nuna maka kayan dujal ne wallahi da makida da mawaka haka zai zo saboda mai daukan hankalin mutane kuma nan kun gane aikin harkar dujal ne yanzu sabulu a garin nan in za a yi tallan sabulu wani kamfani ko wani abu ko taliya ko wani takalmi ko wani agogo ko wani abu sai a nemo mota a sa mata kayan kiɗa a nemo tsageru marasa kunya a sa musu riga irin ta kamfanin ana kiɗa suna rawa ana kallo a fili wani lokacin ma su tsare hanya su hana kowa wucewa kuma kurin wani kamfani ne zai tallan taliya ko zai tallan wani madara ko wani abu mai na amfani ko waya a gari na musulmi garin al'ummar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama babu wata hukuma da za su yi musu magana kuma ba wanda ya sai tsaya a hanya ce musu an shiga haki alal akalli a tsare mana tarbiyyar 'ya'yanmu yara idan biya ta cikin unguwanni sai ga yara ƙanana suna bi su ma suna tarawa almajirai Allah ji kansu yan Allah ji waye da iya su suka fi yawa a wurin ga almajiri da kwanansa na bara yana cashewa malam dan Allah ba a yi to kaji wai wanda ya fi kowa iya rawa a ciki sai a bashi kaga a fili a raha sun zo suna lalata tarbiyyar 'ya'yanmu wannan shine abin da ya kamata a yi mana na samar da gyara na musulunci a cikin al'ummar musulmi kai abin da ba kyau Allah ne sauki wala muna faɗan wannan abin ne saboda galibin ku matasa ne wani Allah zai mai da shi ya zama yana da wani matsayi a ƙasa ko a jiharsa watakila ka iya samu gyara insha Allah annabi ya ce ga sifar sanan faman amana bihi wa saddaqahu wa taba'ahu duk wanda ya imani da shi ya gaskata shi lam yanfahu salihun min amalihi salaf duk wani aiki da ya taba aikatawa da ya gabata to bai ma amfani ba fashin bakin zancen shine duk wanda ya zo a ƙarshen rayuwarsa ya yi imani da dujal ya bi dujal to duk aikin da ya aikata na kwarai a da to bai zai masa aiki ba ya zama dan wuta kenan la kyare mu wa man kafara bihi wa kazzabahu lam yu'aqibhu aw ko lam yu'aqab bi sayyi'in min amalihi salaf ajib wanda kuma a wannan lokacin Allah ba shi ƙarfin imani ya kafirce wa dujal ya ƙaryata shi to ko ba za a yi masa uquba da wani mummunan aiki da ya taba aikatawa a rayuwarsa da ya wuce ba duk zunubin da ya aikata tun da yanzu ya zo ya yi firi a wajen dujal ya ƙaryata dujal to an yafe mai duk abin da ya gabata Allah bai zai mai uquba da mai da aikin da ya aikata na laifi da ya gabata ba ya tabbata a riwaya idan mumini ya ga dujal ɗin zai ce kai wannan shine wanda annabinmu ya ba mu labarinsa a hadisi gashi yana da ido ɗaya gashi an rubuta kafiri gashi yana da kaza gashi yana da kaza kai ba za mu bi ka ba dujal zai ta cewa a bishi mumini zai ce ƙarya kake kafiri ne kai dujal zai ce a bishi mumini zai ce ƙarya kake kafiri ne kai da ƙarshe idan muminin ya ƙaryata shi ya kafarta shi sai ya ce a kama muminin a sa shi a wuta a fili za a yi ta kama mutane masu imani ana zura su a cikin wutar dujal shine manzo Allah ke cewa duk wanda ya shiga wannan wuta to ya shiga aljannar Allah ne kuma malam duk wanda fa Allah ya kai shi wannan lokacin yayi wannan namijin aikin fa ya cancanta a masa kabbara ba fa kowa ne yake tsira ba ya zo a riwaya aka ce in ya zo gari da kaɗe-kaɗen nasa da waƙe-waƙe da an ji za a yi ta tafiya duk rabinsu za su ce bari mu je malamai suka ce in Allah ya kai ka lokacin kar ma ka yi burin cewa bari ka je ka gan shi kamar yadda idan shari yana faruwa a wuri aka ce ana rigima ana barna a wani wuri kakka ce bari in je in gani dan ko zai iya yiwa haɗu da kai ka ƙara gaba to haka in ka ji labarin dujal ma kar ka ce bari ka je ka gani shi amma mutanensa jama'arsa sai sun tafi manzo Allah ya ce zai zagaye duniya a kwana arba'in cip cip amma ba inda ba zai je ba banda makka da madina ita ma makka da madina zai yi kokarin shigansu don sai ya kai musu ziyara amma zai je a wajen gari zai tarar da mala'iku sun kewaye garurukan suna gadin garin annabi ya ce da takoba mala'iku suna tsaye suna jiran ko zai shigo to ina rabansa da ke cikin makka ina rabansa ke cikin madina wannan kaɗe-kaɗen da waƙe-waƙen da yake shine zai fito da su za su ce bari su zo su gani haka za su yi ta fitowa su yi ta fitowa su yi ta fitowa su kuma mala'ikun ba za su hana su fita ba tun da dama rabansu ne a makka da madina ma ai akwai rabon dujal din shi sa mutum ma ya ma roƙi Allah kare kai shi wannan lokacin dan fitina ne kuma wallahi malam labarin sa za a rinka bayarwa a ce ai yau an ji shi a ƙasa kaza to kwana ɗaya biyu sai ka ji ai ya matso kaza kwana ɗaya biyu sai ka ji ya matso kaza kafin ya gama zagayensa kwana arba'in ba inda ba zai zagaya ba fitina ce dujal shi yasa manzo Allah ce kullun idan kun yi sallah kuka zo tahiyya ku rinka Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahya wal mat ko adhabi jahannam Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal kullun aka ce annabi in ya yi sallah sai ya yi wannan addu'ar shi yasa imamu shafi'i a mazhabarsa wajibi ne wannan addu'a dole ce farilla ce musulmi bai kamata ya sallama bai yi wannan ba aka ce meye yace babu wata riwaya da aka ce annabi ya taba idar da sallah bai nemi Allah ya tsare shi daga fitinar dujal ba ya fa san ba zai kai lokacin dujal din ba amma dan ya koya min ni da kai cikin al'ummarsa kada mu yi wannan kada mu yi sha'awar dujal mu nemi tsare da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa wa innahu sayazharu ala al-ardi kullaha illa al-haram wa bayt al-maqdis to kaga wannan riwayar banda harami da baitul maqdis haramin makka ko madina da baitul maqdis an samu karin baitul maqdis wa innahu yahrusu yahsuru al-mu'minina fi baitul maqdis mu'minan da suke gurin fa zai tsare su a masallacin nan za su makale kowane mumini a baitul maqdis zai je buya amma fa fa yuzalziluna zilzalan shadida zai girgira su girgizawa mai tsanani yace thumma yahliku yuhlikuhu Allah azza wa jalla wa junuda sannan kuma Allah mai girma da buwaya da shi da rundunarsa su za su kashe dujal a can zai mutu a can can za a kashe shi annabi isa ne zai zo izabga masa wani takwabi in ya zabga masa takobin nan kawai sai rinka narkewa ƙarshen zamani kenan to in dai kaga dujal ya bayyana to saura kiras kiyama ta tashi za mu zo wutar makaranta kistarsa insha Allah a wadace bayan hude kuwa a wannan lokaci hatta jizmal ha'iti ko aslal ha'id katanga katanga katanga gindin katanga gini da zaka zo wucewa ko aslu shajara zaka ji la yunadi ya mu'min ya muslim hadha yahudai kaji gini kaji kago kaji itace yana kira ya musulmi ya kai mumini ga ba yahudi ko kuma ga kafiri au hadha kafirun fa ta'ala faqtulhu zo ka kashe shi abubuwa ne za su rinka magana suna kiran ka ya kai mumini ya kai musulmi a wannan lokacin ga kafiri ne zo ka kashe shi to amma annabi ya ce walan yakuna zalika hatta tarau umuran yatafaqamu bainakum sha'nuha fi anfusikum ba za ku ga haka ya faru ba sai kun ga abubuwa sababbi da za su rinka girmama a tsakaninku abinda bai kai ya kawo ba ka ga ana ta kambama shi ana ta yada shi ana ta fadansa ku yi ta fada a tsakaninku ku yi ta rikici a tsakaninku har ma ku zo lokacin da wata tsaluna bainakum hal kana nabiyukum zakara lakum minha zikra shin ko annabinku ya ambaci wannan abun kuwa kuna tambaya shin akwai sunna akwai magana annabi akan wannan al'amari kai bala'in ya kai ga duwatsu dutse zaka ga ya tashi daga inda yake tashin hankalin duniya a wannan lokacin rikici dutse zai bar inda yake koma canja wuri hatta ta zula jibalun an maratibiya sun ma'ala asari zalikal qabd daga nan kuma za a ta ɗauki rayukan mutane a ta tafiya wannan riwayar da ta zo haka da ifiya ne mai rauni ne amma akwai riwayoyi ingantattu da suka zo masu ma'ana irin waɗannan a cikin wasu littattafan na sunna imamu nasai ya rawaito a cikin sunan kubara imamu al-baihaqi a cikin mu'jamul kabir imamu ahmad imamu abu dauda duk sun rawaito wannan riwaya yace wa qad ruya anhu annahu sallaha kull raka'atin bi thalath ruku'at a wata riwaya duk raka'a ruku'i uku mun yi bayani a baya aw arba'a ruku'at ko ruku'i hudu au kullu raka'atin bi ruku'in wahid ko kuma irin wanda aka saba kullu raka'a kowace raka'a da ruku'i daya amma manya manyan malamai ba sa ingantar da wannan waya rauna annahu ghalat suna ganin kuskure ne a ce da raka'a ruku'i daya in dai a sallar kusuf ce to kuskure ne wannan ita ta fi shahara ruku'i ne biyu ko ruku'i hudu kamar yadda aka rawaito ko uku annabi yayi umarni a cikin al-kusuf in ya faru ko na wata ko na rana birikirillah a yi ta ambaton Allah a cikin gari a yi ta ambato in an ga rana ba lafiya a ta zikiri ko baka samu guduwa wajen sallah ba ka ta tasbihi ka ta salati ka ta hailala in dai ka ga wata ba lafiya ko ka ga rana ba lafiya wasala a ta sallah mata ma a gida a ta sallah kawai so ake da an gani a yi alwala a yi ta sallah limamai a masallaci a je a kira mutane abinda ake faɗa in abin ya faru ko da rana ko da daddare assalatu jami'a assalatu jami'a a ranar wannan shine kiran sallah ba kiran sallah da aka saba ba za a ta kiran jama'a a zo a yi sallah a zo a yi sallah a zo a yi sallah wa du'a da yin addu'a da roƙon Allah a ɗaga hannu walistighfar da istighfari da tuba was sadaqa ayi ta bada sadaka a wannan lokacin a wannan ranar wal itaqa idan da bayi kuma ayi ta yanta su wannan shine abin da annabi ya yi sunnarsa ayi a wata riwaya da imam ibn qayyim ya kawo cikin zadul ma'ad yace manzo Allah ya gaya musu cewa a wannan sallah da ya tashi yana huduban nan Allah ya nuna yace ra'aitun nara falam araka al-yawmi manzaran qattu afdha minha ni kam ni kam ban taba ganin wani abin kallo da ya firgita min rai ya gigita ni irin wutar jahannama da na gani ba annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam wa ra'aitu aksara ahlin narin nisa da naga wutan nan sai aka nuna mu waɗanda suka fi kowa yawa a cikinta mata la ilaha illallah idan an ce mata karka ji cewa ayu a safe a cikin matan nan akwai mata kafa don ita ma mace ce akwai mahaifiyar kafa ita ma mace ce akwai yar kafa ita ma mace ce kenan ba mata magana ne da mutum da ce a ayi mu dangin maza ba mu da yawa a wuta ba wataƙila wacce tana ciki da na faɗa to damuwar ta shafe mu gaba daya mata kuma jan kunne gare ku hadisi sahihi annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam waɗanda suka fi yawa a cikin wutar jahannama mata ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa sahabbai da aka gaya musu wannan magana suka tsorata suka ce wa bima ya rasulullah yau dan me me yasa aka ce mata sun fi yawa manzo Allah ce bi kufrihinna suna da kafircewa ko suna da butulcewa kufrihinna za mu yi bayani sai ba su gane ba su kada yakfurna billah wai da Allah suke kafircewa ne kala annabi ce la ba wai da ana nufin suna kafircewa Allah ba yakfurna al-ashir kafircewa ana nufin butulcewa dan kafirci akan ce butulci abokin zaman su suke butulcewa kamar ya abokin zaman suke butulcewa miji kamar yaya uba kamar yaya mariki duk wanda yake kula da mace musamman mijinta da zarar ranta ya ɓaci ko ta ji ba daɗi yanzu yanzu za ta buɗe baki ta rugurguje abin da ya mata shekara goma sha biyar ashirin da suka wuce wallahi yau me yake min ban da zaman haƙuri da nake yi da shi butulci shi sa annabi ya ce wa yakfurna ihsan mata suna butulcewa kyautatawa ana kyautata musu amma sai su nuna ba a kyautata musu kamanya kamata atamfa kamata takalmi kamata zobe kamata agogo kamata gado kamata katifa kamata shimfiɗa kamata kujera kamata kayan kicin har ma da na toilet kamata komai in Allah ya sa yadda abu ɗaya za ka ce yi kaza sai ka gaba ta yi ba sannan in ka yi magana sai zama fitina ko kuma ta nemi wani ɗan abu kaɗan ‘yar uwarta ce kudin za ta yi aure aka ce an saka a tamfata anko dubu kaza ne abin ya zo maka da tsautsayi a lokacin ba ka da dubu kaza ɗin ka ce gaskiya ba za ka iya yi ba ba ka da hali wallahi in ba ka ci sa'a ba sai ce sati biyu ba ta kula ka ba ma wannan ba ta shirya za ta je wani wuri ta yi wa ƙawayenta alkawari za su haɗu ranar kaza alkawari fa take bata tambayi mijinta ba zai bata ko bai zai bata ba ta gama shiryawa za ta je sai ta zo ta tambaya sai ce a saboda me yace haka kawai haka kawai ba za a je ba ka san akwai wanda za su dan me wasu na tambaya dan me to in mai dan sanyi sanyi ne sai ta sharhi da bayani saboda kaza saboda kaza wani kuma sai ce haka na ga dama kuma ba a je ba zai nuna mulkinsa shi ma da sarautarsa a ranar wallahi akan wannan sai ta bata maka jiya dan nan muna karatu da asuba a masallaci a Usman bin Affan wani yaro yake tambaya ko yace akramakallah na fudatan yaron nan ina jin matsalar tasa ce don tambayar da ya zo da ƙarshe ma dai kawai dai ya ma dai nuna ya ce kai ne kana zaune da uwar gidanka ka mata amarya sai ta tattare maka yaranka sai ta gaya musu a gabanka ta ce kunga wannan uban naku baya ƙaunarku kunga wannan uban naku baya ƙaunata kun ga wannan matar tasa ba ta ƙaunar ku ba ta ƙaunata ku daina zuwa kuna gaishe shi ku daina kula shi ya ce a gabansa ka wasu mata masha Allah a gabansa ya ce ya raba su fa da amaryar da uwar gidan ya raba su ta ce wa 'ya'yan in na sake ganin wani ya taka ya je gurin babansa a can gidan zai ga tashi hankali ya ce a fili an raba shi da 'ya'yansa karfi da yaji wai shi ne yake tambayar malam wai ya zai yi ya zai yi kaga fa lokacin da zai aure bai tambaya ba lokacin da zai kaza bai tambaya ba amma yanzu na abu ya rikice masa ya zai na ce a hanyoyin gyara suna nan da yawa dubun dubata shi abin da ya dame shi an raba shi da yayansa yana raye yana kallo kuma ya ce wallahi yaran zai zo wallahi ko kula shi ba za su yi ba ya ce ina kallon su wallahi malam suke kula ni na'am ba abin mamaki bane in mace ta yi karfi a gida ta yi kwari za ta iya maka kuma wannan yana daga cikin disadvantage wato matsalolin da kuke da shi ku maza mutum ya kuskure ya bar 'ya'yansa su fi karfi wajen uwar ma'ana ka gane su fi sabawa da uwar ko me za ka yi je ka gurin mamanku ko me za je gurin mamanku zaman hira ne da uwarsu suke yi in wani abu ma ka sai za a bayar kai ba za ka ba su da hannunka ba uwarsu ce za ta ba su ba ka ɗaukan su ku je unguwa da su ba ka zaman hira da su ba ka cin abinci tare da su kai wai ai uba ne wai za su maka illa wata ran wallahi za a zo a yanke hukunci a gidan nan kana gani kuma dole sai ka bi wallahi dan suna yanzu abin da ke faruwa ana iya haɗe maka kai a gidanka da matarka da yayanka to kaga wannan ni abin da nake gani akwai kuskurensa shi kansa da akwai lokacin da za a zo wallahi wani bawan Allah yake gami yace ni yace wallahi malam ƴaƴana daidai da larurorinsu na mata Allah ya ba shi ƴaƴa mata yace wallahi daidai da audigar da za su yi amfani da ita idan lokacin al'ada su yayi wallahi ni suke tambaya yace saboda mai na bude musu kofa sosai duk wasu matsaloli matsalar saurayinsu matsalar auren da za ta yi matsalar kaza ɗinta rikicin makarantarsu rikicin ƙawaye ya ce malam duk da ni ake hirar ya ce amma fa ina tare da su ne na fi sanin halinsu sama da uwar da ta haife su to kaga wannan mutum bai da matsala in ta zo za ta yi aure ya ce mata kaza ta ce a to amma ku matsalar ku hata ya'ya mazan ma tafi wajen tafi wajen mamanka tafi wajen mamanka yaro ne hadda cewa ke shi yaro duk abin da kai masa yanda ka san liƙa shi kake a kwakwalwarsa haka yake ganewa kuma ka lura yaro kana yawan ɗaukansa kana yawan jansa kana yawan to za ka yi kullum yana matsowa gare ka iya yawan mu'amala kake iya yawan matsowa gare ka kai ko ba ko ba ɗanka ba ko ɗan wani ne ballantana ɗanka kuma iya yawan zare ido da kake yaro tutu ka saki to zai tafi ko ka dawo bai zai su yi baban sanda dawa ba kai da kanka kai masa wannan mu'amalar to daga cikin butulcewar da mata suke yi a yau suna iya haɗa kai da 'ya'yansu su yaƙe ka ni ɗin nan wani ya zama mun fatawa mutumin kirki bawan Allah da cijo ya ce malam wani abu ne ya faru na ce me ya faru ya ce wallahi malam 'ya'yana ne da mahaifiyarsu suka ce mun gaba ɗaya in haɗa kayana in bar gidan nan wallahi na ce alhaji mai kace ya ce wallahi wallahi halin da ake ciki kenan ya ce haɗuwa suka yi suka ce in fita in bar gidan na ce me ya faru ya ce wallahi malam ba wai wani abu bane gani ne Allah ya mun ɗan ɗafi da dama na ga ya kamata dai in ɗabbaka sunna ɗan ƙara aure ya ce na ɗan je na auro wata na kawo suka mata shegen duka sannan suka ce kuma su ba za a kawo musu wata da za su tana wasu rashin kunya ba so in haɗa kayana in fita in bar gidan in je in auren zan yi ko mata nawa zan yi a je aura shikenan ita dai a bata da ita da yayanta kafin ya mutu sun kasa magadan su kenan to wannan fa malam ina ta baku labarin mata mata wato mata akwai albarka a tattare da su amma wallahi ina gaya maka mana in suka in suka yanka maka wani abu abin zai baka mamaki fiye da yadda kake tsammani kwanan nan wani yazo yake cewa shi ma fata yake wai yarinya ce ya aura mace take cewa amma kai baka da mutunci wallahi samun guri ne ai ta sa shi a gaba ta duddura mai ashar kai baka san mutunci ba malam ba ɗaya ba ba biyu ba suna yi a nan na gaya muku a karatu har duka suna yi kashi suke ba mutum duk wanda yana ci ya furna ashir din wa ya furna ihsan daman kyautatawa kam gaba ɗaya rayuwar mace daidai gwargwado ai mijinta yana yi mata da wallahi kar ka taba tsammanin wata rana zaka zo wani abu ya shiga tsakanin ku in baka yi ba sai ta nuna ma baka yi akwai waɗanda suke da bala'in cice kuce in ta je gidansu kullun sukan mijinta ne ai mu dai zaman hakuri muke baya kaza baya kaza kuma yanzu abin da yake faruwa mata suna lura da kayan da kake sa ai shi kayan sa kala kaza kai mu kuma ma muke da shi ke waye ya ce miki da kayan mijinki da naki sai sun zama daya waye faɗa shi kullum ba sai ya fita ko ba haka bane ba amma yana da kyau kyautata miki amma waye ya ce duk abin da in ka sayo takalmi wace ka saya mata idan ka canja agogo sai ka canja mata idan ka yi dinki sai ka sai ka mata a shari'a ba ta ce haka ba amma ta ce a kyautata muku so sai su yi maka butulci na fitar hankali kawai za ta nuna ba abin da kake mata duka annabi ya gaya mana alaihi salatu wassalam wannan shine dalilin da yasa suka fi yawa a cikin wuta amma kuma idan mace ta bi mijinta ta yi da'a ta zauna akan gaskiya to za kuma ta shiga aljanna insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuma harshe Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh